وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ملوكة سلكيا قوم يوشا هدو غوتا جماد الآخرة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دري هدو أربعين كما يو أشرين غوتا بيو ميلادية دبو بيو مشاترة a wannan majalisi namu da muke gabatar da karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sahabi na saba'in da hudu sagiduna hakim ibn hizamin radiyallahu anhu hakim ibn hizamin radiyallahu anhu shine sahabi na saba'in da hudu a jerin gwanan sahabbai da ake ba mu tarjama su sirar su tarihin su a cikin wannan littafi mai albarka malam ya ce takensa ushirukum anni qad ja'altu halillah a cikin wani batu da sagiduna hakimu na hijamin yayi ya ce ushirukum ina ba ina tsai da ku shaida anni qad ja'altu halillah cewa ni na sanya wannan abin da na sanya din dan Allah wani gida ne da ya siya gida ne da larabawan ƙwarai shawa suke takama da shi da ake ci mishi darun nadwa sayyidina hakim bin hizamin ya shi gidan ya ba da shi kyauta ga musulmai bayan musuluntarsa to shine malam sai ya ɗauko wannan ya zama masa taki yana da wasu taken da ya kamata za su iya zama takensa kamar yadda manzo Allah su sani yake ce masa ya ce masa aslamta alama aslafta min khayr aslamta alama aslafta min khayr ka musulunta akan abubuwan da ka gabatar na alkhairi wato abubuwan da ka gabatar na alkhairi suna nan Allah mu da kuke saki zai baka ladan su sun da ka musulunta man huwa wane ne shi innahu hakim ibn hizamin ibn Khuwailid ibn Asad shi sunansa Hakim sunan babansa Hizam sunan kakansa Khuwailid saboda kakansa da nana Khadija radiyallahu anha ubansu daya saboda ka inna Khadija binta Khuwailid ammatuhu ita ita ita ita ita abun nan din ce ita ita gogwarsa ce gwaggwarsa ɗau ‘yan uwar babansa ce, da shi Hizam ɗin da Khadija radiyallahu anha ‘yan uwan juna ne, shi yaya yake a gare ta, shi baban haki, to shi Hizam ɗin kenan babansa, ɗan wannan na Khadija radiyallahu anha ne, matar annabi sallallahu alaihi wasallam. Aku Khalidin, Abu Khalidin ana ce masa Abu Khalid alkunyarsa kenan Abu Khalid. al-Qurashiyyu al-Asadiyyu ba Quraishi ne kuma sannan dan kabilar Banu Asad Rabina Asad al-Asadi قال ابن مندة الإمام ابن مندة رحمة الله عليه يا فدي أتسل تافن معرفة الصحابة يكي ولد حكيم في جوف الكعبة أن هاي فشي حكيم بن حزام ني أتكن كعبة kamar yadda al-imam ibn abdulbar ya ka a cin al-isti'a fi ma'rifatul ashab cewa mahaifiyarsa ta shiga cikin ka'aba tare da wasu mata sai na kuda ta turnike ta a wajen shikenan sau da haka sai ta haife shi a nan sau da fi jawfil ka'aba cikin ka'aba wa asha mi'atan wa ishirina sanatan sannan ya rayu shekara ɗari da ashirin duk da al-imam ibn al-asir a cikin usbul ghaba ya tattauna kan waɗannan shekarun shi yana ganin ba su kai ba ya tattauna tun daga kan shekara haihuwarsa ya taho ya gangaro ya gangaro ya gangaro rayuwarsa da ya yi kafin musulunci da rayuwarsa da ya yi bayan ya musulunta da rayuwarsa da ya yi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi al-imam al-asir kamar da ya faɗi a cin sulul gaba shi yana ganin wannan cewa shekara ɗari da ashirin ɗin da ya yi akwai magana a kanta domin suna cewa ne an haife shi kafin yi amul fi shekarar da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara goma sha uku shi yasa al-imam ibn az-zahabi rahmatullahi alaihi a cikin tarihul islam da yazo shine sai yake cewa kana kana murahiqan fi amil fath ya kasance murahiki wa an ce murahiq ai ai rahaqa al-bulu ai qaraba buti yaron da ya kusan balaga to shi ne ake ce masa murahiq to saboda haka kana murahiqan fi amil fath sauran kuma malaman tarihi suka ayyana cewa shekara goma sha uku kafin amul amul amul fi ba faci ba afwan amul fi shekarar da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam in an ɗauki wannan kenan ya girma annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara goma sha uku shi hakim bin hizam amma dai kamar yadda na faɗi al-imam ibn al-afir rahmatullahi alaihi shi yana da maganganu da ya akan wannan ya dan yi magana mai tsawo kusan ya kai shafi dai a cikin usulul ghaba so daga a takaice dai kusan lokaci lokacin amul fil aka haife shi shekarar giwaye shekarar da aka yi amul fil shekarar da aka yi aka zo abrahatu ya zo zai rusa ka'aba to tsakaninsa da wannan shekarar da wannan shekarar akwai shekaru أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه سيدنا حكيم بن حزام يا مسلم عام الفتح شكرا دعاقي فتح مكة شكرا دعاقي فتح مكة شكرا تتقش باين هجرة وحسن إسلامه سنة مسلم سيك وتتع وغزا حنينا والطائفة دشي أقياك حنين دشي أقياك الطائف wanda kaga da an yi su ne bayan bayan an yi an yi fatu makka wa kana min ashrafi quraish yana cikin quraisha masu daraja wa uqala'iha sannan kuma yana cikin masu hankali a cikin quraishawa wa nubala'iha sannan kuma yana cikin masu dabararsu nubala jam'u nabi in an ce nabi mai dabara wanda ya kasance yana da dabara wanda yake da hikima shi ne sai ce masa nabilu shi ne suke cewa ai man zallazi turba sajayahu kulluha kafa mar'a nablan an tu'adda ma'ayibu kaga nablan ai kafa mar'a hikmatan wa sharafan kenan ya ishi mutum daraja da matsayi a ce an kirga aiboban shi ya ce ga iga ce ai yana kaza yana kaza yana shi sora kuma mai tace shi kenan matsalar shi amma ka yi lissafa matsalolin ka ka hai mun gane da yana cikin kuma kurama yana cikin masu masu karamci a cikin a cikin Qurayshawa malaman tarihi sun ambata cewa an lissafa a jahiliya ya'yan tabayi waɗanda sun kai ɗaya ya'yan tabayi sun kai ɗaya kaga wannan ba karamin karamci bane wa kanat khadijatu bint khuwailid radiyallahu anha ammatahu kun gani ko da na khadija radiyallahu anha gogwarsa ce ita gogwarsa ce wa kana zubayr ibn al-awwam ibn ammihi shi kuma sayyiduna zubayr ibn al-awwam radiyallahu anhu shi kuma ya kasance dan ammin sa ne wato da baban shi da baban az-zubayr radiyallahu anhu su ma ɗan uwan juna ne mun gane kamar yadda ita na na shara na Khadija radiyallahu anha take da alaka kenan da shi al-Awwam da قال الذهبي رحمه الله تعالى وكان حكيم من سادات قريش الإمام الذهبي يفدي أتنسي وعلام النبلاء دكما تاريخ الإسلام شيوا وكان حكيم من سادات قريش شي حكيم بن حزام رضي الله عنه يا قسم تتكن جاغو قريشاوا allamatan bin nasab sannan masanin nasaba ne kun san a lokacin ba in ka iya in ka san ilimin nasaba to kai ne professor cikin su sheikh kenan eh shehin cikin su kenan a ce ka kan anta anta anta alimin bin nasab yana da daga cikin daraja sayyidina abubakar radiyallahu anhu uhujuhum wa ruhul qudus ma'ak wastashir ababakr ko haka manzon sun ya ce mahassan ya ce hassan ya mayar ma da kafirai kafirin ƙwarishawa martani ya musu zambo ya zambace su sai ce wastashir ababakir ya ce amma ka nemi shawarar sai na abubakar sai ya faɗa maka nasabar kowa to sanin nasaba babban ilimi ne a lokacinsu a ce ka san nasabar wani faqihan nafsi sannan kuma ya kasance yana da fiqhun nafs a fiqhun nafsi shine ma'rifatun nafsi ma ma ma laha wa ma alaiha mutum ya san menene a kan shi kuma menene ya kamata ya yi ma wani me ya kamata shi a masa kuma me ya kamata shi ya yi shi na ke masa fikihun nafsi a da sannan fikihun nafsi na ɗaukan ma'anar ka kasance mas'alolin ka za ka iya ba kanka fatawa da kanka shi ne za ka ji suna cewa al'insanu faƙihu nafsi mun gane sannan faƙihun nafsi na zuwa da ma'anar man sara fikihu man kana lahu malakatun fiqhiyya wanda ya kasance yana da ko bacci ya tashi kai masa tambaya ta mas'ala ta fikihu zai baka amsa shi ma na ce masa faqihun nafs mun gane kabira sha'an sannan yana da girman sha'ani a cikin al'umma babban mutum ba karami ba mutum ne mai daraja wa kana radiyallahu anhu idza jitahada fi yaminihi qala ya kasance tun lokacin da ya musulunta to idan zai yi rantsuwa ya karfafa rantsuwar tasa shine ijtihada idan ya karfafa rantsuwarsa fi yaminihi a rantsuwarsa qala sai ce la wallazi najjani yawm badrin min alqatl ce a na rantsi da wanda ya tsiratar da ni ranar da aka yi yakin badru daga kisa tun daga lokacin da aka yi aka yi aka yi yakin badar yana cin waɗanda ba a kashe ba ya tsira bayan an kashe waɗannan mutane saba'in ɗin in ya tashi zai yi rantsuwa idan aka ji hakimu ya ce la wallazi najjani yawma badrin min alqatl to da abun da kake tsammanin yayi ba zai yi ba in ya ce ba zai yi ba ba zai yi ba da abun da kake tsammanin ba zai yi ba to in ya rantsa ya ce zai to sai yayi shi shine rantsuwar sa wannan ita ce rantsuwar sa wallazi najjani yawma badrin min alqatl man alladhi najja kaga rabbuhu subhanahu qultu kana ala shirki yau ma'ide ya kasance yana kan shirka walau kutila lamata kafira da an kashe shi a wannan lokacin kage da ya mutu kafiri walakin adrakat rahmatullahi ta'ala sai dai rahma Allah ta riske shi sai musulunta kage ya cancanta ya rantsuwa akan wannan so daga wata rana ce a cikin a cikin a cikin kwanakinsa da ya makinta kamar yadda na baku labarin na taɓa baku wannan labarin wai wani wani mai hikima ne ya shiga wani ƙauye sai ya je makabartarsu shi kenan sai ya ga a kabari a rubuta haza kabaru fulani ibn fulani ashi yaumai shi wannan kabarin wane ne dan wane kwana biye a duniya sai ya gurgusa sai ya je wancan kabarin sai ya zanta haza kabaru fulani ibn fulani ashi yauman wahida wannan kabarin wani ne kwana ɗaya a duniya wancan kuma asha sa'atan awa ɗaya wancan kuma asha da kikatan wancan minti ɗaya sai ya fito sai ya tambayi mutanen garin ya ce wannan wace irin nukta ce haka me yake faruwa haka wani abu haka haka gashi sai aka ce ai mu abin da muke yi a nan garin shine idan mutum zai mutu to yakan tuno wata rana ta fi muhimmanci a rayuwarsa sai ce ita ce ranar shi kawai da ya rayu a duniya sau da kan yi mutu a a rubuta mashi a cikin kabarinsa ko kuma wani lokaci ko mun kankantar lokacin sai ce to fa ana idza mittu faqtubu ala qabri hadha qabru fulan ibn fulan asha wa lam ya'ish ce shi kawai a rubuta mashi shi bai rayu ba shi laysa lahu yawmun yadhkuruhu bai da wata rana da zai iya tuno ta da za a rika tuno shi da ita mun gane حبه للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية irin soyayya da yake ma annabi sun sama tun a jahiliya amma ko bai musulunta ba akwai isoshin da aka rika ba wasu malamai suka rubuta a cikin tarihi cewa daga cikin soyayya da yake ma manzon sallama lokacin da aka yi ma manzon sama da dangin sa banu hashim aka aka yanke alaka da su a garin makka suka koma wajen da ake cin shi'bu abu talib suka je suka taru a can da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba su da yawa a lokacin to an ce hakim bin hizam ya kai musu abinci a boye kuma walam muslim mai musulunta ba to ma ji wannan daga baya an ce lokaci yayi amma dai mu ji wannan wasu malamai sun rubuta Allah madaukakin sarki ya taimake mu